محمد ابن عبد الله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الحميس ashirin ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in biyar hijiriya wanda ya dace da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu miladiya muna darasi na ashirin da hudu a cikin karatunmu na wannan littafi na riyadu salihin a cikin wannan babban masallaci na juma'a a sabuwar jami'ar bayero a kano nigeria idan yan uwa za su iya tuna muna cikin kitabu a tauba ko babu tauba a cikin riyadu salihin mun karanta hadisin abinu jaid imran bin hussein a satin da ya gabata hadisin da yake bayani akan wata mata da ta yi kyakkyawan tuba da Allah ya yarda da tubanta annabi ya yarda da tubanta tubanta ita kadai ya ninka na manya-manyan mutane da yawa ta yi zina ta tabbatar wa kanta cewa ta yi zina bata ɓoye ba kuma ta yarda mazinaci mai ƙazanta ne mazinaci mai laifi ne mazinaci yana buƙatar sai an tsarkake shi daga dattin da ya ɗiba kafin ta mutu Allah ya kai ta wuta sai ta kai kanta inda za a tsarkake ta babbar kotu ta duniya gaba ɗaya kotun annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta je da kanta ta ce ya rasulullahi tahir ni ya manzan Allah ka tsarkake ni ashe tana da aure hukuncin mai aure idan ya zina kashe shi ake wanda bai taɓa yin aure ba shi ba kashe shi ake wa tsumagu ake masa guda ɗari shi ne laifin zina da aka ta zo annabi ya ga tana da ciki sai ce ta je sai ta sauke cikin ta sauke ta dawo saboda ƙarfin imani ya duba ya ga cewa to ai kamar yadda ya ƙiye mata haddi da ɗa a cikinta to ya kamata kuma ya tausaya wannan jariri yanzu ya zo ya raba jariri da uwarsa alhali yana shan nono sai ce a kije sai kin yayi yaro ta yayi yaro bata manta ba ta dawo da yaro da gurasa a hannunsa ma yana ci karewa annabi ya ce to ku je ku sauke mata hukuncin Allah aka je aka naɗe ta da suturarta aka yi ta jifanta sai da ta mutu ana gama jefe ta tana mutuwa annabi ya ce a kawo ta zai mata sallah sai na umar ya ce ya za ka zo ka yi mata sallah mazinaciya ya ce ai ai zina kam an gama ai tunda an jefe ta ai an wanke ta daga zina kuma ta yi tuban da tuba ne da Allah ya da shi da za a raba shi tuban tsakanin mutane kaza da tuban ya ishe su mutum saba'in annabi ya ce ba su yi tuba irin nata ba ta wannan yana nuna mana muhimmancin mutum ya kyautata alaƙa tsakaninsa da Allah in kai laifi ka je wajen Allah shi ne ke yafewa ba wani wadda yake yafe zunubi in ba Allah ba ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ جوفه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه وانا حديث عبد الله بن عباس من يبيان ترجمة سا دا أنس بن مالك من يبيان ترجمة سوء باب الإخلاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صحابين قد بيو سكر ويتو حديثا النبي آقيا مسسنجي دكا manzo Allah yana cewa law anna libn adam wadiyan da dan adam yana da wani kwari shine wadi da dan adam yana da wani kwari a cike min zahabin da zinari a ce nashi ne wannan a habba an ya kuna lahu wadiyani da sai ya so a wata riwayar la ahabba da sai ya so saboda tsabar kwaɗayinsa an ya kuna lahu wadiya ne ya zama yana da kwari guda biyu daban na zinari kaga da yana da guda ɗaya to ɗayan nan sai ga bai ishe shi ba wasu malaman suka ce yana da guda ɗaya to da sai ya yi burin an ƙaro masa biyu kuma bayan ɗayan ya zama uku kenan wasu kuma suka ce a da daga ɗayan nan zai ce ina ma da kwarin zinari biyu Allah ya bani walan yamna jawfahu illa turab ba abin da ke cika cikin ɗan adam wato bai zai gushe ba yana kwaɗayin duniya har ya mutu sai in ya ji turbaya ne a cikin cikinsa sai ya ji shi a cikin kabari yana mirginawa ya ji shi cikin kabari to nan ne za ka ji ya yi shiru wannan shi ne hukumu galibu annau'ul insani majority na mutane ba duka mutane ba amma majority mutane haka Allah ya jarabe su da san duniya alhirsu ala duniya kaɗan ne suka wadatu da ɗan abin da Allah ya ba su ba su da dogon buri wai tubullahu alaman taba Allah yana karɓan tuban wanda duk ya tuba ya ƙabalu taubata duk wanda ya yi kwaɗayin duniya ya daga hannu ya nemi Allah ya yafe masa to Allah zai yafe masa hadisin bukhari ne da muslim suka rubuto shi a wata riwayar tirmizi daga anas ya ruwaito da imamu ahmad da bukhari da muslim daga ibn abbas da bukhari shi kadai zubair bin al-awwam shine sahabin hadisin da ibn maja daga abi huraira imamu ahmad ya ruwaito shi kuma daga abi waqid al-bazzar daga buraida daga ibn hibban shi ma ya ruwaito daga jabir marfu'an lau kana libna adama wadiyan min nakhlin da dan adam yana da wani kwari duk dabinai ne gaba ɗaya a cikin yana girban dabinai yana samun kuɗi la tamanna mislahu da sai yayi burin ya samu irin wannan kwarin na dabinai yana samun kuɗi saboda a wancan lokacin dabino shine gona kuɗi thumma la yatamanna mislahu hatta yatamanna audiya sai yayi burin ya ta samu irin wannan gona ta dabino kai sai ya yi burin ya samu kwari-kwari-kwari-kwari da yawa na dabine wala yamla'u jawfa ibn adama illa turab annabi ya ce ba abin da ke cika cikin dan adam ya hana shi buri in dai yana raye sai ya buri sai dai in ya ji shi a cikin turbaya yana mirginawa ya ji shi a cikin kabari to nan kam zai gane zancen sa ya kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan hadisin abin da yake nuna mana ɗabi'ar halinmu ba sai an yi wani dogon sharhi ba kawai Allah ya yi mu ba mu fiye wadatuwa da ɗan abin da ya bamu ba shine gaskiyar magana duk wanda kaga ya samu wani abu sai kaɗan a cikinmu idan mutum ya samu abu to sai ga cewa wannan bai ishe shi ba dukkanmu albashinmu baya isan mu kasuwancin da muke yi bai ishe mu ba don ku burinmu shine daga abin nan da muke yi mu ƙara gaba wannan ana bayanin ɗabi'ar nau'ul insani in dai kai ɗan adam ne to majority mafi rinjaye daga cikin mutane haka suke to amma tuba da istighfari da muke yi bayan mun yi sallar farilla da wanda muke yi da daddare da wanda muke yi in mun yi ibada sai Allah yake ce mana afuwa akan wannan ɗabi'a ta mu ta rashin wadatuwa da abin da Allah ya bamu babu daɗi ko mutum ne malam yana baka abu kullum kana rena abin da yake baka bai yi ba idan ka fahimci ka bashi bai gode ba yana bure ka daɗa bashi bai gode ba sai ka kamar ka bashi to walillahi almasalul a'la Allah shi ba irin ɗan adam bane ta yanda zai ji haushi dan ya baka ka daɗa nema ya baka daɗa nema a shi ba haka yake ba amma yana maka bayanin halinka yanzu a cikin hadisi manzo Allah ce da'amul wahid sallallahu alaihi wasallam yakfi isnain abincin mutum ɗaya duk inda duk inda abinci in dai wannan abincin mutum ɗaya zai ce koshi annabi ya ce insha Allah zai ishi mutum biyu in baka gane ba abincinka kai ɗaya da aka zuba maka a gida da za ka kira abokinka ka ce zo mu ci asali matarka kai ɗaya ta zubawa amma in ka kira abokinka kuka ci tare da shi wallahi sai ya ishe ku wa ta'amul isnain yakfi thalatha abincin da mace ta zuba muku ƙwaryar da ta sa na mutum biyu in kuka fito waje kuna ci kuka ce abokinku ya zo ya taya ku ko uku za ku tashi ya ishe ku to haka Allah tabaraka ta'ala yake mana gata malam na sha faɗa hadisi ina maimaita inda za mu karanta tarihin magabatanmu wallahi malam mun fi su nesa ba kusa ba wadata duk da cewa mu din muna kukan bamu da shi muna cikin rashi kowannen mu ya karanta ya sani cewa an sha faɗa gidan manzon Allah ana yin wata biyu ba a ɗora tukunya ba don Allah gidanku ana yi don Allah gidanku ana yi don Allah kai gidanka ana yi kai yanzu ka taɓa wannan wata biyu ba a ko tura risho ko hura wuta ba yi ba wannan a gidan wa a gidan babba wanda ya fi kowa a duniya kawai sai dai mu karanta hadisin mu ce sallallahu alaihi wasallam amma ba ma sa shi cikin lissafi idan mun samu إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون haka muke wa Allah in ya mamu mun yarda da shi muna tare da shi idan bai mamu ba sai mu yi ta fushi da shi in gata ne annabi ya fi ka wallahi amma Allah idan rabe shi da rashi wata ran manzo Allah ya fito daga gidansa yunwa wallahi ta fito da shi yunwa yana fito ya haɗu da abubakar ya ce ina za ka ce ce wallahi yunwa nake jiya rasulallah ya ce to mu je mu gaya za a yi suna tafiya suka haɗu da umar yaya aka yi ce nima yunwa a shekarar nan an yi yunwa ina gaya maka abubakar fa duk cikin sabbai an yi lissafi ba da ya fi shi dukiya da kuɗi amma da bayo ya waye gari bai da abin da zai ci wallahi kai dinnan wallahi kafi abubakar riga mai yawa kuma da yawanmu wallahi gidajenmu wallahi abin da muke ce mun fi gidan annan muhammadu sallallahu alaihi sama rayuwa mai daɗi da cin abin da muka ga dama to amma ya fi mu godiya wani sahabi aka ce ana magana riga riga kaza ana sa sutura a wanke wata wani sahabi ya zauna a gida idan rigarsa ta yi da ci malam malam kana ji idan rigar sahabi ta yi datti sai i zauna a gida ya ɗauki aran zanin matarsa ya wanke kayansa sai sun bushe saboda bi da rigar da zai fito waje ta biyu aka yi magana ya ce ya ce wa ayyu ya ce daga cikin mu musa habbai mutum nawa ne yake da riga guda biyu ai ba su da yawa waɗannan fa su ne fa aka ce mu yi koyi da su ku duba yadda Allah ya tsuke musu rayuwar ya ba su imani mu kuma ku duba Allah ya yadda ya yalwata mana a cikinmu akwai wanda bai taɓa maimaita riga ba akwai wanda a tsawon shekara ɗinkin shekara yake nawa ne shekara kwana nawa ne ba 365 ba to zai sa ɗinka mai kala 500 me a ciki kala 500 za a yi tela sai ya ɗinka har ya gaji zai zube su baya wanki ba dai shi kenan ba ana faɗa a tarihi ɗakin annabi Muhammad sallallahu alaihi ɗakinsa wallahi idan zaka shiga sai ka sunkuya rufin wallahi zarbar dabino ne itacen dabino ne da ƙasa akai an yi magana mai adabul mufrad imam bukhari ya kawo cikin adabul mufrad shimfida annabi ciyawa ce wallahi katifarsa ciyawa ne ka kai ciyawa ne ciyawa wannan ciyawa da zaka yanka muna da irin wannan katifa ta abin nan da ake ta gargajiya to irin wannan ne haka suka rayu suka yi haƙuri Allah ya ba su imani mu kuma ba mu yadda ba muna ganin Allah ya cuce mu haka muke gani ɗabi'ar mu abin da yake nuna yake nan muna ga bai yi mana ba kuma duk wanda ya ga wani yana gaba da shi wai so yake shi ma sai ya iso shi amma kuma idan ya ga wani yana gaba da shi a imani bai damu cewa bari ya iso shi a imani ba amma a duniya a mallaka a'a to jama'a yana cikin wahala da Allah zai iya jarraban ka da shi duk lokacin da Allah ya jarrabe ka da rashin wadatuwa da abin da ya baka ka shiga uku wallahi har ka mutu malam zaka mutu cikin cikin damuwa ne cikin bai ishe ka ba bai ishe ka ba bai ishe ka ba yana cikin ni'imar da Allah zai maka shine ya baka wadatar zuci alqana'a wadatar zuci dan albashinka da ubangiji ya baka kai alhamdulillah za ka ci abinci iya daidai matsayin gidanka za ka saka riga iya daidai abin da Allah ya hore maka za ka hau abin hawa inda hali in babu za ka hau yadda kowa ke hawa a bakin titi me a ciki babu wata damuwa mai mota ya hau motarsa wanda bai da shi ya tsallaka ya je titi ya tsare ya hau me a ciki ba wani abu in dai kana da imani shikenan ai tunda ita wannan duniyar dai ba gidan zama bane ba tabbas bace ba yanzu idan mutum yana da albashi yana ɗauka to ba zai ishe shi ba idan Allah ya sa mutum ya buɗe shago sai ka jira ai gandan buɗe anguwa kaza yana cikin kasuwanci sai ka har cewa ake ayewa ai wani ya mamaye gari ya buɗe shago a can ya ƙara buɗe a can ya duɗa buɗe a can ya ƙara buɗe a can amma kuma bai daɗa ƙara aikin alheri ba duk inda mutum ya samu harka ta kuɗi ya buɗe kamfanin kaza zai daɗa buɗe kamfanin kaza in ya buɗe haka rayuwar mu take karewa gaba ɗaya idan mutum ya gina gida guda ɗaya na zama sai ya ce ka a gidan na ya mun matsi sai zan yau yalwatacce irin nawa ne idan ya wannan yalwace sai ce a ya kamata in gina gida a Abuja ma ya gama ce a ya kamata in gina a Kaduna ma akwai wani attajiri da wata rana muna zaune da shi ya rasu Allah ya masa rahama haka kurin ban tambaye shi ce malam ka gani nan na ce eh ya ce din najeriya ba inda ban da gida na ce a gaishe ka amma wallahi malam har ya mutu akan lefan allah ya kashe shi lefan kasan lefan roba roba wallahi akan sai mutu wallahi bai iya sayan mota ba eh amma gida akwai shi ba yawon wa'azi ba shi ba to me za ka yi da gidajen yanzu duk girman gidanka idan gidanka ya kai bayarin ba su girma to in Allah ya sa yadda inda za ka kwanta a kan gadonka bai kai teburin nan ba ba haka ba ne duk girman gidanka idan isarka ta kai na taɓa zuwa ɗakin wani babban mutum aka nuna mun haka ni ma uzuri ne kai ni billahi azimu daga shafcicin ɗaki ga can gadon shi kai fili gaba ɗaya to a gadon ma kuma idan ya zo kwanciya dole dai iya nan haka inda nan ina kin shine za ka amfana da shi wancan wurin fa west ne wallahi in ka murgina ne ka jefa kafa ka ɗaya a haka shi yasa Allah sai ya nuna mana rayuwar daidai ita ce kabari da aka zo tona kabari aka ce ku tona mai daidai in shi ƙwarai duk wanda za a tona mai a kabari ba a yin oba cap cap ake sai a zura ka cap permanent house kenan mu nutsu mu yi haƙuri da duniya duk abin da Allah ya baka ka gode masa kawai shine abin da annabi yake so kai haƙuri ya ce haka za mu yi ranar da Allah ya ba mu mu ci mu gode masarar da ba mu samu ba mu fita mu nema aisha aka ce yanzu kuna wata biyu ba ku ci wata ce wallahi wata biyu me kuke rayuwa da shi ta ce wallahi ruwa da dibino ruwa da dibino ruwa da dibino a cikin sahabbai sun sha zuwa ana sallah mutum ya fadi yunwa ta jefar da shi ana sallar isha'i ko ana sallar asubahi ko ana sallar asar wallahi yunwa sai dai annabi ya je rip mutum ya faɗi in an idar da a ce a ce an yunwa ce ta kwantar da shi sai da na abu huraira yake cewa sau da yawa za a idar da sallar isha'i muna cikin ahlus suffa talakawan madina kenan ya ce in an idar da sallar kowa yana tafiya gida muna kallon kowa ba abinci ya ce kawai sai in kirkiri wata fatawa sai in bi sayyidina umar muna hira da shi ina bin sa ina tambaya yana ban ansa yace ga fa annabi yana nan fa amma sai in je in tambayi Umar yace ba wai tambayar ce ba a na san abu so nake kawai in ta bin sa har a je gida yace bismillah zo mu ci abincin dare Abu Huraira Abu Huraira Abu Huraira yakan zo ya kwanta a masallacin annabi kofar gidan annabi sai ya zo ya kwanta ya dora dutse a cikin cikinsa dutse saboda yunwa ka san barin kare ka in yunwa ta dame ka ka sa ka yi zanzaro duk mai zanzaro yana koran yunwa ai shi yasa zaka dan sanda ya dade akan titi bai ci abinci ba shi ciki in ka daure shi in kana jin yunwa ka daure shi to hanjin sai ya ji kamar akwai wani abu ne a ciki sai dan daga ma kafa to shine ake cewa annabi yana dora dutse akan cikin sa ko Abu Hurairah yana dora dutse ko waye yana dora dutse akan shi sun yi hakuri Allah ya yalwata musu da haka ƴan uwa ku yi hakuri abinda hadisin yake nufi mu daina dogon buri kuma mu yi hakuri da abinda Allah ya hore mana amma ba laifi bane mutum yayi kasuwa ya samu kuɗi kuma ba laifi bane mutum ya samu ya bude ya bude ya bude ya yada alheri ba laifi bane amma laifin ka rinka ganin har yanzu kai Allah bai maka ba kai yanzu kana ganin albashinka Allah bai ma ba to akwai wanda fa bai samu ma aikin ba kullum a masallatanmu sai wani ya tashi ya ce bai da abincin da zai ci amma kai ba laifi kana dan talabtawa in sana'a ce kai kana yi wani fa bai da ma sana'ar wani basirar ya je wata sana'ar ma bai da ita kuma wataƙila baka fi shi imani ba ya yi haƙuri da haka ɗan uwa mu zamanto wato mu yi haƙuri hadisin yana nuna mana zammul istiksari min jam'il mal alhakum takasur hatta zurtumul maqabir buri neman tara duniya at-takasur kenan sai mun hada sai mun tara sai mun yi kaza mutum yana kada hannunsa yana kada makullin mota hannunsa yana bayanin arzikin da ya yi amma kuma bai zai iya bayanin adadin masallatan da ya gina ba adadin marayun da ya ɗauki nauyinsu ba malam kuɗi da kake ganin su kuɗi kuɗi Allah yakan iya tara maka su wallahi ba su ne wani abu ba kai ne kake ganin su ne wani abu amma wallahi akwai wanda Allah ya tara mai duk abin da ya tara masa amma wallahi ka fi shi jin daɗi baya iya bacci sai ya yi wa kansa allura kuma Allah ya hana shi nutsuwa da kwanciyar hankali kullun samu yake amma ya cire masa imani kai kuma baka da shi din kana make make ka samu amma fal imani sai ka gode wa Allah kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin latarawunna al-jahim summa latarawunnaha 'ayna al-yaqin Allah ya ce summa latus'alunna yawma idhin 'anil na'im a wannan rana ta kiyama wallahi sai an tambaye ku a duk wata ni'ima da ubangiji ya muku sai a tambaye ku sai a tambaye ku da aka mai haƙuri da rayuwa kada mu ce sai mun fi wani kada mu ce don me yasa wani ya fi mu neman dukiya ta hanyar halal abu ne mai kyau ya halatta musulmi ya je kasuwa hadisi kuma ba yana hana a nemi abinci ba ne a'a ya halatta a je kasuwa ya halatta a yi aiki ya halatta a yi noma ya halatta a yi kaza duka ya halatta a yi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليه وانا حديث بخاري يروي توشي ده إمام مسلم abu huraira ya ce allah yana yin dariya irin wacce ta dace da shi zuwa ga wasu mutane guda biyu ɗaya ya kashe ɗaya amma kuma abin mamaki dukan su biyun 'yan aljanna ne abinda aka sani in ɗaya ya kashe ɗaya wanda ya kashe wani kaga zai shiga wuta tun da ya kisan kai to amma abin mamaki ga shi wannan ɗaya ne ya kashe ɗaya amma kuma dukkan su za su shiga aljanna to me fashin bakin yuqatilu hada fi sabilillah wannan na farko ya tafi yayi yaki saboda Allah ya je yaki ne saboda Allah fa yuqtal sai aka kashe shi summa yatubu Allahu alal qatil sannan wanda i kashe shi a wannan yakin shi kuma bayan an dawo sai Allah ya azurta shi da tuba amma fa da ya je yaƙi yana kafiri ya kashe musulmi daga baya kuma Allah ya azurta shi da tuba sai ya musulunta ya tuba sai ya musulunta ya zama musulmi a to ya za a ya zama musulmi ƙa'idan musulunci malam al'islamu ya jibbu ma qablahu duk abin da mutum ya aikata na barna duk abin da ya aikata na barna yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya shiga musulunci ya share duk abin da ya gabata yana musulunta shi ma sai tafi jihadi yana fita sai kuma aka kashe shi ya shahada jiya ya kashe wani yau shi kuma an kashe shi kaga ya kashe an kashe shi kuma yana aljanna shi ma wanda ya kashe din yana aljanna sai an waye gari a aljanna shi wanda aka kashe din da farko sai ya juya sai ya ganshi sai kai ya aka ya ka to ka kai ma kai dariya to shine manzo Allah yake bada labari Allah yana yin dariya irin wacce ta dace da shi me ya faru wata falala ce ta ubangiji hadisin yake nuna mana da muhimmancin tuba ashe zai iya yiwa mutum ya yi laifi ya yi barna ya zubar da jini ya yi zinace-zinace ya yi kaza ya yi kaza kuma Allah ya masa arzikin tuba ya tuba kuma ashe ba nisan kwana kuma sai ya mutu to ya za a yi da hakkokin waɗanda ya kashe Allah ne zai biya su a cikin taskarsa shi kadirun ne ala kulli shay'in mai iko ne akan komai to hadisi yana nuna mana abubuwa kamar haka na farko yana nuna mana si'atu rahmatillah fadin rahamar Allah kar wani ya ji cewa dan yana aikata zanubi wai ba zai je tuba ba kar wani ya ji kawai ka je Allah zai yafe maka kwankwasa kofar Allah Allah zai bude maka sata kake yi fashi kake yi luwaɗi kake yi zina kake yi ƙarya kake yi duk abin da ka sani na laifi kin sallah ne akan lokaci kake yi sabawa iyaye kake yi zalunci ne kake yi ka fa tuba hadisi yana magana ne akan tuba kofar tuba a buɗe take ga wani ya kashe wani ya tuba ya shiga aljanna wancan din ya shiga aljanna Allah kofarsa a buɗe take mai rahama ne da jin kai yanzu ku duba wani abu da za ku gani na Allah sai shi malam an je yaƙi sayyidina Hamza da kuka sani kisa aka masa na gilla kun san yadda ake datsa kifi sadin ko to haka aka dadda sayyidina Hamza kisa na gilla wani wani ya masa mai suna washi bayan ya masa sai da ya farke kirjinsa ya yanko hantarsa ya gatsa ta ya daga ya ce ba wannan ne hamzan ba da aka kawo gawa sai da na hamza abuhu a wani abu mazubi aka kawo bai iya gane shi ba kawai sai ya kada kai haka aka je aka kai sai na hamza a gutsutsure ya shahada waye kashe shi washi wannan mutumin washe Allah da ikonsa sai gashi ya musulunta daga baya wani ya zo karanta hadisi ya ce ka ce ka to ya za a yi kuma musulunci mai kyau musulunci mai kyau ya za mu yi haka Allah ya so to ya za a yi da hakkin hamza Allah zai biya Allah yana so a tuba jama'a Allah yana so a tuba Allah yana so a tuba amma kuma ribar tuban kai ne to me yasa baka tuba istighfari ya gagare ka a rana so nawa kake yi kawai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba za ka iya ba wani wace irin gafala ce wannan wani wace irin rafkana ne kana da wani alkawari ne tsakaninka da mala'ikan mutuwa yana jiran ka sai ka kai shekara kaza kai yanzu da ana nuna maka zunubanka yadda suke wallahi ba za ka iya bacci ba ka tuba mutum ya kashe mutum 99 annabi ya ba mu labari ya tuba kuma Allah ya karɓi tubansa Allah ya ɗauki nauyin laifukan da ya yi ya biya waɗanda ya cuta amma wanda bai tuba ba fa duk wanda ya kashe wani bai tuba wallahi a kiyama ya zo a hadisin ibn mas'ud wanda ka kashe din zai shaƙe ka a gaban Allah zai ce ya rabbi sal hadha lima qatalani ya ubangiji ka tambayi wannan me na masa ya kashe ni me na masa ya kashe ni ko a duniya ne wani ya ritsa ka cewa me me ka masa yana neman hakkinsa a wajenka a gurin alkali ai kana cikin garari ballantana a kiyama to hadisin yana nuna mana haka sannan hadisin yana nuna mana wata matsala ta aqida shine isbatu sifatu ad-dhahiki lillah tabbatar da siffa ta dariya sifa ta dariya ga Allah wani abu na babin fa'ida a iya sunna ne a iya hadisi ne kada aka tabbatar wa Allah sifatu dhahik banda qur'ani cewa Allah yana dariya a iya sunna ne malamai suka ce kun san me haka yake nuna mana dan ya nuna mana cewa ana bautar da mu Allah mu yi wa Allah bauta hatta da hadisi as-sunna kal qur'an hadisi kamar qur'ani yake abinda ake nufi wajen kafa hujja wajen tabbatuwar hukunci wajen yin ibada da shari'a abinda ƙur'ani zai ce maka haka hadisi ma zai ce maka in ƙur'ani ya faɗa yayi in hadisi ma ya faɗa yayi kamar alƙur'ani ne wanda Allah ya ce ku saurara abinda na zo muku da shi kamar abinda Allah ya kawo muku ne man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi annabi kamar ya bi Allah ne وإن تطيئوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين إن كن بأنب كن شريع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بيداتي مؤمني نمجي كومة شبا إن هر النبي يرغى يفدا يزم كنا دواني choice كنا دواني زابي كما ويدا قبايا دواني ويبايا النبي يفدا كنا دواني زابي كما بكما تبقى مؤمني أي النبي يفدا كوزن شيا قاري wannan sifa ta dariya sifa ce daga cikin sifatul af'al allati taqumu bi zati llahi tabaaraka wa ta'ala wanda akan sifanta zatin ubangiji shi kamar yadda ya dace da shi amma ba irin dariya ta ba ba irin taka ba ba ta irin ta wani ba ba wanda ya ise ce ma ga irin dariyar Allah dan ba wanda ya ise ce ma ga yadda Allah yake yanzu za a ce maka bera yana gudu zakara yana gudu dan akuya yana gudu kare ma yana gudu sauro ma yana gudu akuya tana gudu jirgin sama ma yana gudu duk sunan abin da suke mai gudu amma yanzu don Allah hankalinka zai iya ɗauka idan an ce ma gudun da kare yake yi shine gudun da jirgi yake yi ko gudun da jirgi yake yi shine gudun da bera yake yi ko gudun da zaidu yake yi shine gudun da tsuntsu yake yi a'a to ashe as-sifat صفات الأفعال تختلف كما كما بالنسبة لفائليها أيك سنة شم بمبن سنة سابوا لورا da wanda yake aikatawa gudun bera daban gudun akuya daban gudun gafiya daban gudun yaro daban gudun babba daban gudun jirgi daban to haka dariya duk wani abu da za a sifanta cewa yana dariya akwai sifar yanda yake dariyarsa amma ba lalle ka iya sani ba kuma ba lalle zama irin naka ba to dan me yasa idan an ce Allah yana wani abu na sifa da yayi kama da sifar da dan adam yake kawai sai wasu su zama mushabbiha su zama masu kamanta Allah da wani wasu kuma su zama mu'attila masu bata sifar in an ce Allah yana kaza sai su bata su ba haka ake nufi ba yanzu wani in yazo wannan hadisin baya fassara shi sai ya tawili oh ba za a ce Allah yana dariya ba ai saboda muwa muna dariya a dariyarka da ta Allah iri ɗaya ne a'a to a babin sifat a babi na aƙida ana sifanta wa Allah abinda annabi ya faɗa amirruha kama ja'at kamar yadda suka zo haka za ku gudanar ku faɗa ba a san tamsil takyif ba min gairi tamsilin wala takyifin wala ta'tilin kada mu misalta kar mu ce kamar kaza ne kar ko mu ce babu Allah yana dariya wace irin dariya Allahu a'lam mu sani ba shikenan hannu Allah yana da hannu sauro yana da hannu mutum yana da hannu akuya tana da hannu giwa tana da hannu bera ma yana da hannu waye ma yana da hannu hannu hannu hannu hannu amma don Allah duk hannayen nan iri ɗaya ne a'a to to tunda ka san hannuna da na sauro ba ɗaya bane ne hannuna da na bera ba ɗaya ba ne me yasa kai da bera yana da hannu ni ma ina da hannu amma kuma an ce Allah yana da hannu sai ka ce wai babu a'a ai ka san hannun bera da na da na da na sauro ba ɗaya ba ne to haka hannun Allah da na halittarsa ba ɗaya ba ne laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abin da ya kama da Allah ko meye ne haka Allah ya faɗa duk duniya ba abin da ya iri ɗaya da Allah duk duniya to yaya kwakwalwarka za ta rinka baka in an ce Allah yana da kaza kawai sai ka fassara ka ce ai ana nufin kaza ne sai kuma ka zo ka yi tatili ka lalata wannan sifa ka ce wai babu ina gaya muku daga cikin yan bid'a akwai wanda duk wata sifa da aka faɗa cewa Allah yana da kaza su ba za su faɗa ba sai su tawili to wannan ya saba manhaji na ahlus sunna fassara ta alqur'ani ana fassara ta kamar yadda salaf suka fassara a babin sifat a babin aƙida a babin al'af'al a babin waye da sauransu yanzu an ce Allah ya zo waje a rabbuka wal malaku saffan saffa wai sai ka ji ana fasara ana cewa al'amarin ubangininka ya zo a'a Allah ya zo wani irin zuwa ba mu sani ba da za ka tambaye ni abin da ban sani ba ya ce ya zo kawai ni abin da aka ɗora mun ya faɗa na faɗa kuma an ce mu yi imani yana yi da haka yanzu musulmi abinda ake bin sa bashi yayi imani Allah yana dariya amma wace irin dariya Allah yake wallahi ba mu sani ba السنة كالقرآن في وجوب التكليف حديثي كما القرآن يكي أكن واجب تكليفانشي ولا فرق ودن دور نوي كما باب وani dalili na kore waɗannan sifofi cewa kaza kaza kaza sauransu yanzu Allah yana da hannu ya faɗa wa qalat al yahud yadullahi maglula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu yace bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha' yahudawa ne suka ce hannun Allah a maƙe yake ka duba ba yahude ma fa ya yadda ya ce hannun Allah amma kai musulmi baka yadda Allah yana da hannu ba saboda ka shiga matsala matsala ka shine ana cewa Allah yana da hannu sai ka fara tuno irin na zaidu irin na amru to ba a so a tuno shi ai laisa ka mislihi shay'un ita ce ai take aiki akan duk sifofinsa ai ba abin da ya kama da Allah kuma ya buga ma misali ba a cikin halitta gaba daya wai sai a ce wai wai ba za a ce wai sai dai a ce kudurar Allah ba za a ce hannun Allah ba kun canja Qur'ani kun canja Qur'ani ya kamata mutane su kiyaye babu sifat dinnan suna da muhimmanci kwarai kawai me ka'ida duk abin da annabi ya faɗa ku faɗe shi kamar yadda ya faɗa kawai ku wuce ai kwakwalwar mu ma ko ai Allah bai yi ta ma ta iya gane yaya girman Allah yake ba wala yuhituna bihi ilma ba a isa a iso Allah a gane ilimi ba ina basira mu bata isa ba kuma yanzu abin da dan adam ya kamata ya ya gane yanzu kowa yana gani ai mai gani yana gani ko dukan mu muna tare da ku yanzu a cikin kuɗin nan akwai wanda ya fi ni gani yanzu wani yana ganin fuskata tar daga can ƙarshen masallaci amma ni yanzu kawai ni kayukan mutane nake gani ba zan iya cewa ga wancan ga fuskarsa da zane ko na abu ba amma ga shi garau ina gani amma sunansa yana gani ni ma ina gani bai isa ce ba na gani ba mota ma tana gani sauro ma yana gani bera ma yana gani don ku in kai yo kansa gudu zai yi to yaya mun yadda a cikin halittar ubangiji akan samu bambancin gani to sai aka ce Allah yana gani yanzu hankalinka sai baka cewa ganin Allah irin naka ne a'a to kuma fa Allah ba a danganta mai tawaya in ka ce Allah baya gani me kenan ka tawaye shi baya gani kenan ana ta abubuwa bai sani ba kai yanzu ba kana da ilimi ba to to wai bara a ce Allah yana da ilimi ba to idan Allah bai da ilimi me akai kuma ya aka ma yayi duniya da haka ‘yan uwa mu gane kada mutum ya fada babin halaka a cikin irin waɗannan hadisai wasu idan sun zo matsallake su suke fa ba sa fassarawa sai a wuce mu je tabbatar wa Allah sifa ta dariya babu wani illa a ciki kwata-kwata saboda dariyar Allah ba irin ta mutane ba ne wani ya ce ko wasu sun ce in dai an ce dariyar Allah ana nufin majazi ne ana nufin rita ne yarda sakayya shine abin da ake nufi wannan ba daidai ba ne kuskure ne a fassara dariya da yarda dariya da aminci a'a ya za a yi me alaƙar dariya da yarda ba daidai ba ne ta'awilin abdaiki bin rida ko kuma a ce ai ladan Allah yadhaku Allah wai Allah yana ba da lada subhanallah wannan ba daidai bane dan haka bid'a ne canjawa hadisi fassara a fassara hadisin nan da wani abu ba dariya ba bid'a ne Allah ganar da mu sannan hadisin yana nuna mana ashe Allah yana karban tuba idan mutum ya tuba babu sabri babin da yake magana akan hancin haƙuri abinda ake nufi da haƙuri daga kalmar asabiri ne asabir a larabci lan tablugha almajda hatta talqa sabira idan an ce asabir wani abu ne mai mai daci sai aka ari kalmar ɗaci sai aka ba wa haƙuri kaman duk wanda aka ce ya haƙuri to yana jin ɗacin wani abu aka ce ya jure ya daure mun sani ko kuna ganewa in dai ka dace yi haƙuri to an bata maka ne to jama'a haƙuri ibada ne kuma mutum bai zai iya kaiwa wani matsayi a wajen Allah ba sai ya zama mai haƙuri menene haƙuri shine habsun nafs alama yaktadhihi al-aqlu aw ash-shar'a mutum ya kare kanshi daga wato abinda ranka zai hukunta maka na kaɗaufansa ka ji ba daɗi sai ka daure ka ji ranka ya ɓaci ka daure ka cije haƙuri shine ibadar da Allah yana biyanta baya lissafi in ka yi aiki kaza ana baka lada goma in ka yi aiki kaza ana baka lada ashirin in ka yi aiki kaza ana baka lada talatin in ka yi aiki kaza ana baka lada arba'in hamsin ɗari to amma shi haƙuri malam idan Allah ya zo biya ko lissafi baya yi tulawa yake kawai innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab tulawa yake ta bayarwa kawai kuma shi haƙuri ana samun ladansa ne lokacin fushin farko kana jin abin sai a ce ya haƙuri sai ka ce na haƙura ana zabga maka mari fau sai a ce karkara ma yi haƙuri sai ka ce na daure amma a zo sai da sai da wajen mutum ashirin suka haɗu ana ta riƙe ka yi haƙuri yi haƙuri har ma wanda ya mare ka yace kai ku yale shi ma zaka rama kai suka zo ka daga baya dai kaga abin bai zai kace to ka bari wata rana manzo Allah sallallahu ya zo wucewa ta wani guri sai tarar da wata mata tana kuka a gindin wani kabari tana ta ihu tana ta faɗin kaza kaza kaza kaza sai ce ke baiwar Allah ki haƙura da wannan abin da ke ba daidai bane ki haƙuri ki daina dan uwanki ya riga ya mutu ya mutu ki haƙuri ki barwa Allah tace ilaika anni ka rabu da ni fa innaka lam tusabbi musibati ai ba a jarabe ka da abin da aka jarabe ni da shi ba annabi ya ce a ya wuce sai bayan ta tafi sai wani ya zo ce ke kin shiga uku manzon Allah ne kamar haka ke annabi ne fa ta ce don Allah ta ce annabi ne ta bi shi gida hatta ba da labari cewa da ta je gidansa walam ta ji inda hu bawabina ba ta samu masu gadin kofa ba kawai pop ta shiga gidan annabi ko masu gadin kofa ko wani security babu kawai ta wuce ta shiga ta je same shi don Allah a yi haƙuri wallahi wallahi ni ban gane kai bane ba sai ce a ina innama sabru inda sadmatil ula ai haƙuri da Allah yake ba da ladarsa lokacin dukan farko shine as-sadma babanka yana mutuwa ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadh wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma ciwon nan ka ce Allah naka ne kai ka karɓe shi amma fa yin haƙurin baya hana ka ka ji ɓacin rai yin haƙurin baya hana ka ji damuwa kuma yin haƙurin baya hana ka ka zubar da hawaye amma ka ɗauki matakin yin wasu abubuwan da ba su ba daidai ba wannan ba daidai ba ne kuma ina son gaya muku wani abu guda ba ka isa ka rayu ba in ba ka yi haƙuri ba sai ka yi haƙuri ha to za ka kashe kanka ne haƙuri kam ko a ja ma aya ko ba a ja maka ba ko da hadisi ko ba hadisi dole ma ka yi har na zo sai na zo na ta maka wani sharhi na bayani kar ma ka yi haƙuri akwai masifar da in ta same ka wallahi dole ka yi haƙuri a murƙushe ka a dole kana ji kana gani musamman ma ɗan najeriya wallahi tallahi ainihin ina ganin a duniya ko akwai wanda suka fi yin haƙuri ma kuwa ku duba yadda abubuwa suke canja malam komi ya canja da kiftawar ido abin tafiya bala'in tafiya tafiya tafiya tafiya jiya muke magana da wani attajiri bilmunasaba wannan sanarwar da muka yi ta nan ta ta iftar ciyarwa ce malamin na ga kuna faɗa a jami'a cewa za ku ciyar da ɗalibai ce wannan yana da kyau yana da kyau to Allah kai mu insha Allah za mu ba da gudunmowa sai na ce to ka shirya dai da kyau saboda ka san nawa buhun wake ya ce wala ban sani na ce dubu tamanin ne da wani abu ya ce he buhun wake malam dubu tamanin da wani abu a wannan satin shinkafa forin shinkafa sai da ta zama naira dubu saba'in kaji forin shinkafa ta fi naira dubu saba'in da wani abu wani abu a najeriya shinkafar gida tamu da kamfanin kaza kaza kaza yake murzawa ta kai naira dubu hamsin da wani abu sittin buhun siminti naira dubu bakwai da wani abu a jiya jiya shekaran jiya a watan nan an sai da shi kaza yan watanni a baya dubu biyu da wani abu dubu uku da wani shekaran jiya dubu biyar amma yau siminti kadai buhu daya naira dubu bakwai da wani abu man toki dan jarka din nan nawa kudin shi ne 25 liters din nan da dubu talatin ake sa dubu kaza yanzu ya haura an so yanzu a wayi gari ma in ba sa'a ba za a daina ci abinci da man gyada wani yake cewa wai ni me ya kai mata ma da rawar kai suka rinka haɗa miya wai da man gyada me ya kai su me yasa ba a yi wata miya da za a rinka cinta ba mai man gyada ba ba albarka yanzu wannan sai na ce maka hakuri sai na ja maka aya to in baka hakuri ba ya za ka yi kar ku manta jiya muke ta kuka muna cewa ai mana sai an canja mana sai an canja mana malam mutanen nan tafiya suke ba su ma san ana wannan abun ba talaka yana nukurkusuwa a Najeriya kai ka ce kamar ba gwamnati yanzu wani yake gaya mu wani wasu kasuwanni na 'yan canji har sun fara rufewa dala naira dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu da ɗari biyar da wani abu kullum fa kuma an liƙe mana rayuwarmu a kan dala mu ba dala muke kashewa ba amma an mai da rayuwarmu dole a kan dala su amerika suna can suna rayuwa da ita mu muna da naira mu mu naira mu ba ta da wata kima an sa muna rayuwa akan kuɗin wani fi sabilillah wannan wani irin zalunci ne wannan abun hawa ya gagara yanzu babur fa irin lefan ɗin nan babur babur miliyan ɗaya da wani abu miliyan da fa mota in ka je ka siya ta miliyan ɗaya sai a zo ana maka murna ka wani ya siyo tuwaris wallahi ina da wata mota ta gangariya in na hauta a garin na yar karama gaishe ni ake malam ya ka san nawa na saye ta ɗari tara yanzu in na kai ta miliyoyi zan karɓa ɗari tara wallahi na saye ta ɗari tara gangariya da ita yanzu tana nan ina shafa mata mai ina dada goge ta to wata ba za ta sayi ba malam al'amura sun canja ni ina faɗan wannan ina da maimaita wai don Allah muna da shugabanni kuwa muna da su ko muna wai sun san me ake ciki kuwa wannan wani irin rayuwa ce wannan kowace ƙasa da ka sani wallahi suna ƙoƙarin controlling abinda ɗan adam yake ci ya sha yake rayuwa ba sa bari abinci ya fi ƙarfin mutum amma ina shaida muku wallahi idan gwamnatin Najeriya ba ta dakatar da wannan hauhawan farashin ba wallahi sai an waye gari wata ran talaka ba zai iya cin abinci ba kuma ina shaida muku duk ranar da talaka ya waye gari baya cin abinci wallahi ba za ku zauna lafiya ba shine gaskiyar magana inni lakum nasihun amin mulkin ba sai da talakan za ka yi mulkin ba
yaya mutane za su karar da rayuwarsu su zaɓe ku su muku kaza amma ba ku iya tsayawa ku taimaka wa abin da zai inganta rayuwarsu saboda ku kun tara saboda ku kuna da shi abinci ya fi ƙarfin mutum abinci in ba a bamu abinci muka ci ba me za a bamu yau idan talaka bai fi ƙarfin abin da zai ci ba to me jin daɗin rayuwa wai me gwamnati idan ba abinci ba mu da wata larura sama da abinci mana masara naira dubu hamsin da wani abu yanzu a yadda ake speculating fa in ba su abu wallahi al'azimu malam a da azumi wato buhun siga wallahi sai ya haura dubu saba'in da wani abu ya kai ta wannan al'amari kam ya fi ƙarfi na ne kuma naira saba'in da biyu dubu saba'in da biyu
إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله to muna magana ne akan babin hakuri ina jin ba bukata na jawo aya ko hadisi ai ku yi hakuri kawai eh mu ta tafiya Allah ubangiji ya mana canji Allah ya yaye mana wannan bala'i Allah ya takaita mana wannan wahala ya Allah mun tuba ba dan halin mu ba duk duniya ni dai a iya binciken da na yi ba inda ake wannan masifar bala'in hauhawar farashin tsadan irin Najeriya wallahi malam kwanan nan kamaru muka je kwanan nan kamaru kamarun wallahi malam za ka mamaki yadda mutane suke rayuwa aka ɗauki abu ya daɗe shekaru farashinsa bai canja ba na yadda ana tsada a ko'ina a duniya yanzu a saudiya malam akwai abin da bincike ya nuna mana ya fi shekara talatin hamsin wallahi farashinsa aka yake malam mun zauna mun yi karatu a ƙasar saudiya tun da muke karatu dala ɗari da ake sayanta tsakanin ɗari uku ɗari uku da hamsin ɗari uku da sittin in ta yi tsada abu nan har yanzu wajen shekara goma sha kusan ashirin dalan nan sun rike ta hakan dai take yawo 370 da wani abu ba ta wuce haka a ɗebi shekaru economy ɗinsu yana nan a zaune amma mu ban da mu sai 'yan boko da turanci amma ba biyan bukata Allah sawaye Allah ka isar da wannan zance ga shugabanninmu da manyan ƙasan nan Allah Allah ka sa su tausaya mana Allah ka sa musu tausayin talaka in muka sha wahala muka ji jiki in kuka sake dawowa a zaɓe wallahi ba za mu zaɓe ku ba ko za ku zaɓa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu